عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي amma ba da yamma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara jaddada godiya da yabo ga Allah subhanahu wata'ala gudanar da al'amuran sammai da kasai cikin ikonsa rayuwar mu ta sake isowa wannan rana ta juma'a da muke jin fassara da ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma barkuna abin da ya sawwaka cikin wannan tafsirin da wato rahani ila ma'anar Qur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah yau goma sha tara ga watan Zulhijja shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da takwas ne mu ga watan Yuni shekara ta 2023 miladiya insha Allah za mu ci gaba inda muka tsaya cikin surutun nisa rana ya ce mu karanta aya ta 92 mun ji hukuncen hukuncen da yake cikinta na abin da ya shafi kisa na kuskure da yau kuma za a tsallaka zuwa ga wani nau'in daban kamar yadda za mu ji a cikin ayar da ke tafe insha Allah عن بسم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متأمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأد له عذابا عظيما
toga nau'i na biyu na nau'in kisa da kuma hukuncin da yake damfara da shi shine kisa na ganganci bayan da muka ji bayani na abin da ya ta'allaka dangane da kisa na sada'i da hukuncin da yake tattare da shi Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammida duk wanda ya kashe wani mumini da gangan wancan kisa ne na khata'i to nan kuma kisa ne na ganganci bi an yaqtu da qatlahu bi ayyi shay'in darabahu fa amatahu wato yi nufin kashe shi da kowane abu ne ko ya buge shi kuma sai ya kashe mun ji kisa na abin nan na kuskure yakan kasance misali a ce abu gidan mutum da abin da a bisa ɗabi'a bai saba kisa ba misali a mari mutum ko a shauƙa masa bulala ko naushi ma naushi ma bai saba kisa ba ko? e a naushi a al'adance bai saba kisa ba sai dai ya zo da tsautsayin kawai to wannan kuma ana magana dangane da kisan ganganci shine mutum ya ce sai ya kashe shi ya ambata kuma sai ya ɗau bulala sai ya shauɗa mai kuma sai ya mutu to kisan ganganci don ya kwamta da baki ba san me ke cikin bulalar ta sama ko ya ce sai ya kashe shi kuma sai ya kaɗe shi da mota misali sai ya mutu wannan shi ma kisa ne da ganganci shi yasa nan ma ce bi ayyaka su da qatlahu bi ayyi shay'in daraba fa amata shi ne ya nufin kashe shi kuma da kowane abu ne ya buge shi sai ya mutu duk wanda ya aiwatar da wannan ya kashe mumini da gangan ji Allah fajaza'uhu jahannamu to sakamakonsa jahannama ne khalidan fiha yana mai dawwama a cikinta wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi a kansa wa la'anahu kuma Allah ya tsine masa wa a'adda lahu azaban azima kuma ya masa tattalin azaba mai girma fil nar a cikin wuta to wannan aya malamai sun yi bayanai waɗanda suke mabambanta dangane da fassararta zahirin ayan yana nuna duk wanda ya kashe mumini da gangan to wannan shine sakamakonsa sakamakonsa shine alkhuludu fi nar khalidan mukhallada zai dawwama a cikin wuta ba zai fita ba wannan shine abin da ayat ta ambata daga cikin malamai kama abdullahi ibn abbas cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wasu daga cikin almajiransa sun tafi a kayan zahirin abin da ayat ta ambata cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan to fa dawwama ne a wuta a gare shi shine sakamako kamar yadda ayat doran ta ya fada har ma misali an yi fatawa Abdullahi ibn Abbas yace ban sama masa wani abu ba sai wuta saboda haka Allah ya fada yace baka ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallama baya ambata cewa farkon abinda za a yi sakamako ga mutane a ranar alkiyama na kisasi fiddimari a cikin jinnai ne mutane da suka zubar akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yake ambata wanda aka kashe shi bisa zalunci a ranar alkiyama zai tashi cikin jinin da aka kashe shi kuma zai cakumo tufafin wanda ya kashe shi ya tafo da shi gaban ubangiji ya ce ya rabbi haza qatalan ya Allah wannan shi ne ya kashe ka tambaye shi ya Allah salhu ka tambaye shi me ya saka ya kashe ni to kaga wannan duka yana nuna wa'idi ne da zai samu wanda ya kisan kai da nufi ya kashe mumi to Abdullahi dan Abbasin ya tafi akan wannan fassara kuma an samu malamai har zuwa a yanzu waɗanda suka tafi akan wannan fassara wasu daga cikin malamai magabata sun yi taƙayidin dawwama a cikin wuta ne ga wanda ya halatta wato ya yi kisa da gangan kuma yake ganin kisa da gangan ɗin da dai ya yi ma'ana ya yi kisa da gangan kana kuma yake ga abin da ya aikata din ba laifi bane a wajen Allah to wasu malamai sai suka taƙayyidinsa dangane da irin wannan nau'i na kisa sun kafa dalili da waɗansu ayoyi a cikin alkur'ani kamar misali cikin suratul furqan Allah madaukaki ya ambaci waɗansu laifuffuka guda uku da yayyabo akan ibadar rahman ya ce wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun sune waɗanda ba sa shirka ba sa kisan kai na mumini bisa ganganci kana ba sa zina sai Allah ta'ala ya ce wa man yaf'al zalika yalqa afama wanda ya aikata cananka to lalle zai haɗu da zunubi mai girma sakamako irin na zunubi shine dawama a wuta yanka asama Allah madaukaki yace zai haɗu da zunubi amma sai Allah ya taskance yace illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima to kaga wannan aya Allah madaukaki ya nuna cewa a cikin zimnin abinda Allah yake zai yafi da shirka kuma sai ya kawo har da kisan kai kuma ya nuna wanda ya kyautata ya yi imani ya kyautata ya tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah zai musanya munanan ayyukan nasa masu zama kyakkyawa kuma Allah ya ambata cewa huwa allazi yaqbilu at-taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at Allah shine wanda yake amsan tuba daga wajen bayinsa kuma yana yafewa munanan ayyuka da aka aikata kuma Allah yace wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila amalan salihan thumma ihtada cikin suratul taha duka waɗannan ayoyi suna nuna yalwar tuba ne na Allah subhanahu wataala ga kowane irin laifi ne aka aikata har ma Allah yake rarashin bayi yana tallata musu tuba yace kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a to kaga nan Allah madaukaki ya tallata yace Allah yana gafarta zunubi baki daya wanda kuma aslul amdi yana daga ciki don haka sai kace waɗannan ayoyi suna daga cikin yalwar ayoyi waɗanda suka yi takayidi ga ita waccan aya da ta zo da siga na umumi cikin hadisai akwai hadisi wanda ya tabbata a cikin bukhari daga abdullahi ibn mas'ud wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labarin mutumin da allazi qatala tis'an wa tis'ina nafsa ya kashe ba mutum ɗaya ba ma mutum 99 yayi laluman malamin da zai masa fatawa akwai tuba a wajensa wanda ya fara haduwa da shi ya ce masa babu tuba a kanka wuta kawai za ka shiga sai ya karasa na ɗari da shi kuma nadama ta ci gaba da bibiyarsa a zuciya wasa ala'an a alame ahalin arzi ya tambayi wane ne kowa ilimi a bankasa sai aka nusar da shi zuwa ga wani malami shi kuma ya ce masa wa man yahulu bayna Allah wa abdi ko wa man yahulu bayna al-abdi wa rabbi wa zai sha makance tsakanin bawa da ubangijinsa amma sai ya gaya masa salo na in yana son tubarsa ta wanzu ta tabbata kar ya zauna cikin mutanensa saboda mutanen banza ne ma dama mutum ko yana son tuba ya ci gaba da zama a cikin mutane waɗanda ba su da nagarta to ba zai tuba ba da haka idan mutum yana so ya bar wani mugun aiki to abokan da yake tare da su masu irin wannan ɗabi'a ya raba gari da su to kaga wannan hadisi har ma a ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallama yace takhasamat fihi mala'ikatul rahmati wa mala'ikatul wa mala'ikatul azab mala'iku na rahama da mala'iku na azaba suka yi sabani akan mutumin dan akan hanya ya mutu daga ƙarshe dai ya shiga aljanna kaga wannan yake nuna cewa yalwar gafara ta ubangiji subhanahu wata'ala tana da yawa kuma yazo cikin wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljannata wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna ko da ku an masa horo a cikin wata gurgurdon laifin da ya aikata don haka kisan kai bisa ganganci laifi ne da ke iya sa mutum ya shiga wuta a yi wa mutum azaba a kansa amma dawwama a cikin wuta matukar yana da imani a cikin ransa nassosi da yawa sun nuna ba zai dawwama a cikin wuta ba kamar yadda jumhur mufassiri haka suka tafi a kai shi yasa nan shi ma malam Allah ya masa rahama yace wa hadha mu'awwalun biman yastahilluhu wannan dawwama a cikin wutan ana fassara shi ne ga wanda ya halatta kisan ya yi kisan kuma ya ce halal to nan zai dawwama a wuta saboda ya katarta don duk wanda ya halatta abin da Allah ya haramta ko ya haramta abin da Allah ya halatta yana sane to wannan ya fita musulunci aw ko kuma za a ce fassara bi anna hadha jazaohu in juziya dawwama a cikin wuta shi ne sakamakonsa inda za a masa cikakken sakamako ma'ana idan har rahamar Allah ba ta shafe shi ba wannan shi ne abin da ya cancance shi duk wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon da ya cancance shi shi ne wuta kuma ya dawama a ciki haka wasu malamai suka fassara wala bida fi kulfil wa'id bai zamanto kuma abu ne zai zan sabo ba in har wannan alƙawarin da Allah ko wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa na sakamako ya zamanto Allah ya sanya rahamarsa a ciki kuma ya kubutar da shi a dalilin imani ibn al-jawzi rahimahullah yana ambatawa dangane da wannan hukunci yana cewa ay yastahiqqu al-khuluda ghayra annahu la yuqta'u lahu bihi wato ai ana nufi ya cancanci dawwama a wuta ne saboda ya ganganta kisan mumini tare da cewa ba za a yanke masa wannan hukuncin a ce wane zai dawwama a wuta ba amma da wannan shine sakamakon nasa sai da rahamar Allah ta fidda shi to don haka kisan kai kashewa mumini da gangan laifi ne babba wanda Allah subhanahu wataala yake yin fushi da shi da kaulihi ta'ala saboda Allah madaukaki ya ce wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha mala ya kawo wannan ayan ne domin goyen bayan wancan fassara na cewa zai dawwama a cikin wuta amma ga wanda ya halatta wa an bin abbas amma an samu fassara daga abdullahi dan abbas kamar yadda muka riga muka ambata ala zahiriha ita ayar hukuncinta yana nan a abin da ta bayyana cewa Allah ya yi fushi da shi ya tsine masa kuma zai dawoma a wuta rabada wa anna nasikhatu li ghayriha min ayatil maghfira Abdullahi dan Abbas yana da fahimtar cewa wannan aya ta shafe wadancan ayoyin biyu da muka faɗa dalilin sa kamar yadda ya zo a cikin littafin ibn al-jawzi wato nawasakhul qur'an ya hakaito daga abdullahi dan abbas yana cewa wannan ita ce akhirul ayati nuzula wannan ita ce karshen aya da ta sauka akan matsalar kisan kai wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima ta sauka a madina ne alhali wadancan jullun ayoyin da muka ambata sun sauka ne su kuma a makka da wake shi sa abdullahi dan abbasin yake da fahimtar cewa ita wannan aya hukuncinta ya shafe wannan shi a wajensa mutum yana da wama allahumma illa an samu wani asar wanda shi ma isnadinsa ya inganta zuwa ga abdullahi ibn abbasin allah ya kara musu yarda wata rana yana zaune sai wani ya zo ya masa fatawa ya ce ibn abbasin menene hukuncin mutumin da ya kashe wani da gangan sai abdullahi dan abbas ya ce dawwama zai yi a wuta har abada ban gane masa wata hanya ba sai mutumin ya tafi sahabban abdullahi ibn abbas sai suka waiwaice shi suka ce ibn abbas ai ba akan haka kake mana fatawa ba saboda an samu fatawa daga abdullahi ibn abbas da yake nuna ga wanda ya halatta ne sai ka ce ai ba wannan fatawar ka bamu ba yaya shi yanzu kace masa dawwama ne a wuta sai abdullahi dan abbas ya kada baki yace na ganshi ne kaman a fusace yana da nufin kisa wata kila wanda ya rawaito wannan asar sai yace wattaba'nahu fawajadnahu kadhalik sai ko muka bi shi muka same shi ya aikata irin haka ashe yana nufin da zai kisan kai ne da yaji wannan ne ya masa burki to kaga kenan malamai dama ita fatawa alfatwa ta taghayyar bi taghayyur azminati wal amkina fatawa ta kan cancanza da canjawan yanayi da kuma canjawan waje da circumstance yanzu wannan sai yazo a bashi fatawar kaza wani in yazo sai a bashi fatawa aka tsinta wannan duwi malamai suna aiwatar da wannan to ala ayi halin abinda muka ambata dai na fassara da jamhur suka yi shine abinda aka farajja hawa wallahi ta'ala a'lam mana yace wa bayyanat ayatul bakara anna qatil al-amdi yuqtalu bihi ayat dake cikin suratul bakara ta bayyana cewa duk wanda ya kisan kai na gangan da gangan iya abin da za a masa shine shi ma a kashe shi shine iya abin da za a masa shi ba ba shi option na me ba na biyan diya ai mun ji kisa na kuskure shi wannan dama diya ake biya ita ma za a wazza ta ne a tsakanin dangi kuma za a kai ta har shekara uku amma wanda ya kisa da ganga kashe shi ake Allah ji kan malam Dr. Ahmad wata rana ya taba ambata mana akan matsala na suratul bakara din nan wannan aya ta cikin suratul bakara wanda Allah ta'ala ya ambace hukunci da yace ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa tikko tat yace lokacin suna Madina akwai wani mutum baki ne ya kashe wata mata kisa kuma na zalunci da gangan ya furɗe cikinta sai ta mutu aka kama shi aka zo aka yanke masa hukuncin kisa kuma yarta guda ɗaya ne da aka yanke hukuncin kisa har a lokacin da aka yanke hukuncin har ranar da za a zo a zartar da hukunci akwai mutanen da suke dinga zuwa suna roƙon yar don Allah ki yadda ki yafe masa za mu biya ki diya har ma suka ce in kina bukata za mu iya ninka miki diyar ko ma a yi negotiating irin diyar da za a baki domin ya halatta kisa na ganganci idan an yi in har auliya ulmatatul suka ce sun yafe to sai a koma zuwa ga diya kamar yadda za mu ji bayani a gaba insha Allah amma matayin ta ce wallahi da za a tara mata duk dukiya ne take madina bata amince ba yadda aka kashe gyazumar ta bisa zalunci haka take so ta ga an kashe shi a yi hukuncin Allah alkisasul kisas kuma haka aka zo aka kwantar da shi aka sare masa wuya ita kuma ta zo ta ranga da guda haka ma da ya ce mana ta yi guda ta ce hankalin ta ya kwanta an tsayar da hukuncin Allah kan wanda ya zalunci mahaifiyarta wallahi inda a ce wanda ya kisa da gangan shi ma kashe shi ake yi da kisa ya ragu shi saka Allah ta'ala ya ce walakun fil qisasi hayatun ya ulul albab a cikin isasi wani ya kashe shi ma a kashe shi akwai wanzuwar rayuwa gare ku ya kuma su hankali duk wanda ya san in ya kashe ya kashe banza gobe ma zai kuma wani ma kuma zai aikata wani ma can zai kwaikwaya shi ma yayi amma wanda ya san da ya kashe an ga da wane ya kashe shi ma kashe shi aka yi to wani ma mai karaman niyyar mai babban niyyar kisan ma ba zai yi ba balle mai karama to kaga aya na wajen an sami wanzuwar rayuwa ko shi bai kashe wancan ba dan yana tsoron za a kashe shi kuma shi ma rayuwarsa ta ci gaba da wanzuwa dan bai yi kisan babban a kashe shi kaga an samu wanzuwar rayuwa a cikin hukuncin Allah ne ake samun mafita to shine ma da yace wa bayyanat ayatul bakara anna qatilan amdi yuqtalu bihi aya ta cikin suratul bakara tana bayyana duk wanda ya kisan ganganci shi ma ana kashe shi a dalilin kisa wa anna alaihi diya in ufi in ufiya anhu amma kuma an dora masa biyan diya in har auliya ul maqtul sun ce sun yafe masa to anan kuma sai a koma biya diya shi ba za a ce an yafe masa kawai sai diya ta uba a sai ya biya diya wa sabaka qadaru ha gurgudan ta ya riga ya bayyana a baya imam al-qurtubi rahimahullah abu abdullahi ahmadu al'andalusi a cikin tafsirinsa yana ambata ya hakaito akan cewan malamai sun yi ijima'i ya ce a jama'ar ulama'u ala an al'aƙila la tuhammalu diyatul amdi malamai sun yi ijima'i akan cewan dangi ba za a tsora musu nauyin biyan diyar wanda ya kisan ganganci ba ko da an yabe masa ai a baya mun ji diya na kisan kuskure mutum bai sani bai yana rufar ya taka wani to a danginsa ake wasa a wasu biya mun ji bayani ko to idan kisan ganganci ne kashe shi za a yi sai auliya ulmakatu suka ce mun yafe a biya diya to ba za a wasa a ta ga dangi ba shi kadai zai biya ya ce malamai sun ijima'i akan haka kuma sannan sun ce za a yi ta ne mughallaba za a tsananta ta kame da imam malik ya ambata to shi ne malik ya ce wasu baka kadarwa wa bayyanacin sunna amma hadithin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata cewa wato wa bayyanacin sunna anna bainal amdi wal khata'i qatlan yusamma shibhal amdi hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa a tsakanin kisan ganganci da kisa na kuskure akwai wani kisa da ake ce da shi shihul amdi mai kama da ganganci shi ba ganganci bane amma yayi kama da ganganci shi ma ba a kashe mutum abinda qur'ani ya magana nau'i biyun nan kisan kuskure ga hukuncinsa kisan ganganci ga hukuncinsa to a tsakani ne sai aka sami shiful amdi hadisi ya bayyana shi wa huwa an ya katula walidun waladahu bima la yuqtalu ghaliba shine misali kamar a ce uba ya kashe ɗansa da abin da kuma a bisa al'ada bai cika kashewa ba wani lokaci saboda ladabtarwa sai kaga uba ya fusata sai ya ɗauki itace ko an kawo icen sabara na gida za a ƙona to sai kaga wani uban ya ɗauki irin wannan wai saboda fusata yana ta bugun ɗa ya masa laifi yana kwaɗa masa ana ba shi haƙuri yana cewa ku banda da shi kuma abu sai zo tsautsayi sai mutu to wannan sai a ce ya yi kama da ganganci saboda icen sabara da za ka yi ta dukan mutum kai ta bugun mutum kai ta bugun mutum yana ihu ya yi kama da kisa ya yi kama da an yi ne da nufi amma kuma an san uba ba zai kashe ɗansa mun fahimta ko a dai zuciya ce take salima wadda take kan kubutaccen tunani uba ba ya kashe ɗa sai dai zuciya da ta tafi to wannan ya yi kama da shugul amdi ko ko misali a ce mutum ne sai ɗauki ruwan mai sunanta ruwan magirbi suna fada da wani wancan ya buge shi ya faɗi shi kuma tashin da zai sai je sai ɗauko ruwan magirbi sai zo ya samu wannan sai ran faɗa masa ba ganganci ba ne ba kuma kuskure ba ne ya yi kama da ganganci ne saboda yanzu faɗa suke yi a bisa al'ada kuma in ana fada ana bugegge ne a balle an buge shi ya faɗi yanzu fusata ya shi ma zai rama kuma sai ya ɗauko wani abu kuma wanda a al'adance an san yakan yi kisa to amma kuma a fusace ya yi saboda fada ake kuma shi ma an kashe shi to duka irin wannan masu shari'a alƙalai suke aunawa akwai matakai da suke aunawa na yanayin circumstance sun sai a san ajin da za a ajiye kowanne imma a ce amdu ne ko kuma a ce shi buhul amdu to shi irin wannan shibhul amdi ba a kashewa mutum idan yayi sai dai ana sanya masa diya ko da uban ne ko ya kashe kansa shi ma sai ya biya diya kuma ba zai ci gadan ba falaki sa safi shi wannan ba a ramuwa akai bal diyatun kal amdi za a biya diya ne kamar yadda ake ba da diya wacce take ta amdi eh ita ma za ta zamanto mugallaba ya zo cikin hadisin abdullahi ibn mas'udin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa shibhul amdi alhajar wal asa was sawt wad dafi'a wa kullu shay'in umdatuhu bihi ko amattahu bihi fa fihi taglidu fi diya wato annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa wanda yake shibhul amdi shine wanda aka bugi mutun da dutse a kwada wa mutun dutse to shibhul amdi ko kuma a kwada masa kokara amma dai ko kira mutum sai alkali ne ba ta hannun fulani ba don fulani ne buge ka da ko kira mutum ya mutu to dama ya niyyar kisa dan ya san inda zai buga wani duka ɗaya yake baya ƙara wallahi in ya samu na waje aka ji kat dama su daga sun ji irin ƙaran zai ce an yi barna eh sun san duka ƙaran dukan kisa da gaske haka ne babba to Allah ya samu dace to shi mu al'amdi dai aka ce ita ma ana biyan diya mugannaba diya ce kuma wanda za a tsananta ta wanda yake shigo al'amdi ba kaman khada'i bane idan na khada'i ne diya ce haka nan ai an bace nau'o'in dabbobin da za a bayar ko 20 20 20 ko wanne da shekarar su kuma mata guda 80 da kuma maza guda 20 eh banu labunin su ne kawai za a samu guda 20 amma duka sauran mata ne kowanne kuma da shekarunsu to amma wacce take shibuhul amdi ita tsanantawa ake kuma wanda ya yi kisan shi ne za a sanya ya biya wasu malamai sun ce ita ma za a wasa ta a tsakanin dangi muganda zatun inda malik za a tsananta ta a wajen imamu malik haka yace shi anan ya ce za a bada salafiyu na hikka hikka wanda suke yan shekara hudu za a bada guda talatin sannan za a bada watan jaba'a su ma guda talatin wanda suke 'yan shekara biyar sannan kuma za a ba da khalifa ita ce wanda aka fara mata barbara ya shekara shida su kuma guda arba'in kaga yan tsananta ko ba kashi biyar ba ne kashi uku ne shigo al'amdi wa kan amdi kuma haka nan hukuncin su daya da hukuncin kisa na ganganci aika diyati ta sifatul mazkura a cikin siffar da aka ambata inda shafi amma a wajen imamu shafi mun ji na imamu malik wa kal qatl khatali fi ta'jili kuma hukuncin sa daya da kisa wanda yake na kuskure wajen zangon da za a bayar anan za a ba mutum shi ma har shekara uku amma amdu ba za a ba mutum shekara uku ba sannan ta maza sai a ce shekara ɗaya kawai zai kawo idan kisa na ganganci ne an yafe masa kuma yanzu ya biya niyya kuma shi kaɗai zai kawo to ai yanzu ransa ya fansa ko yi mana in bai kawo bayan kashe shi za a yi yanzu ransa yake fansa in ya gaza kuma shi kenan to sai a je a yi ɗaya hukunci a koma option b wakil hamdi alal aqila idan kuma shi bul amdi ne hukuncin su ɗaya har ilau da na kaɗai wajen za a tsora wa dangi amma idan wancan ne na amdu to shi ba za a tsora wa dangi ba Allah sa mana bibiyan bayani وهو والعمد أولى بالكفارة من الخطأ في القياس ما نيجي إذن أما أونين حنك لذا أدوبا ما سيأغا cewa wanda ya kisa na ganganci yanzu aka yafe masa da kuma wanda ya kisa wanda yayi kama da ganganci amma ba ganganci bane to ai sun suka fi cancanta ma su yi su biya diya sama da wanda ya kisa na kuskure ko to in har an ce mai kisan kuskure ya biya diya to su suka fi cancanta a tsora musu don haka fastu hibbat fihi ma don haka aka so a cikin su suma sai an biya diya wa bayyana ta'ala fi ma yati anna man naqa bi kalimati al-islam yuhmalu alayhi cikin ayat da ke tafe yanzu a canja hukunci kuma wancan dai mun ji bayanin sa cikin ayat da ke tafe to akwai wani abu wanda ba mu ambata ba shine asalin saukar ita wannan aya akwai malaman wajen ƙarfafa waccan fassara ta jumhur na cewa hukuncin yana kan wanda na dawwama a wuce din yana kan wanda ya yi kisan ganganci kuma ya halatta shi to sai suka waiwaici sababin nuzul na ita wannan aya sababin nuzul na ita wannan aya asali an ce ta sauka ne a cikin kissan wanda ake ce da shi miqyas ibn bubaba da shi da dan uwansa da ake ce da shi hisham ibn bubaba miqyas ibn bubaba da hisham ibn bubaba su waɗannan musulunta suka suka yi hijira suka taho madina da suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana shi hisham ibn bubaba kanin miqyas sai ya tafi cikin ƙabilan wato banun najjar da ya shiga cikin ƙabilan banun najjar ba a daɗe ba sai aka sami gawarsa an kashe shi da aka sai shi ɗan'uwansa mai ƙiyas sai ya kawo ƙara wajen annabi sallasan to ga ɗan'uwana ya je cikin banun najjar kuma an samu gawarsa don haka ina ƙara annabi sallasallama sai ya haɗa shi da shi da wani mutum musulmi daga cikin ƙabilan banu fihir ya ce ku tafi can wajen banu najjar abu kadin shi ɗan uwansa da aka kashe hisham ibn rubaba kenan kuma a biya diyarsa annabi ya aika wannan sako sai ku taho da diya da suka kama hanya suka je su mutanen banu najjar sai suka ce wallahi ba su san waye kashe wannan mutum ba su magawarsa kawai sai gari amma tun da annabi ne ya aiko suka ce za mu biya diyar sai suka ɗebi raƙuma irin wadda ake bukata guda ɗari sai suka bayan nan take suka baya suka ce gajiyar sun biya tun da annabi ya yi umar suka kamo hanya suna dawowa shi miƙiyas ibn bubaba sai ya fakaici wancan musulmi na ƙabilan banu fihir shi kuma sai ya kashe shi ka duk wani irin shigantaka da ya kashe shi kuma sai ya kora dabbobin ya koma makka ya yi radda har ma kan hanya yakan yi wani waƙe yana cewa qatartu bihi sihran wa hamaltu qatlahu surata bani najjar arbaba fari'i wai yake cewa na kashe dan kabilan sihir a madadin dan uwana kuma na dora diyarsa akan shugabannin banu najjar masu alfahari na sa su sun biya har ma yake cewa halaltu bihi watari halaltu bihi watari wa adraktu tsaurati wai na kwantar da hankali na kuma yanzu na samu dukiya kuma sai yake ambata wa kuntu ilal awsani awwal raji'i kuma zuwa ga bautar gumaka ma yanzu ni ne farkon mai komawa kan kaga yarda to kaga idan muka auna asalin saukar ayar da wasu malamai suka ce wannan shine sababin nuzul hadhihi al-aya da Allah ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu azaban azima kaga tayi munasaba da abinda jumhur suka fassara shi ya saka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka zo aka gaya masa ga abinda wannan mutum ya annabi ya fusata sai ya ce wallahi la u'minuhu fi hillin wala harab ya ce wallahi wannan ba zan ba shi wani kariya ba a hilli ne kai ko a cikin haramin makka ne aka same shi a kashe shi da haka lokacin da aka je aka yi fato makka da ke yasi ibn bubaba sai ya ji annabi gashi yana tafowa zai shigo makka sai ya gudu ya je shi jikin ƙaba ya kama jikin mayafin jikin ƙaba ya rike yana kuka wai ya samu kariya ta ka'aba cewa wanda yake cikin haram ya ba a kaba shi annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji labarin ya kace masa miki ya sabu ne babu baba yana nan mu'allaqun bi astarul ka'aba annabi ya ce ku je ku kashe shi a cikin haramin aka sare masa wuya to kaga wancan fassara wanda jumhur suka yi ya munasaba kenan ala ayi halin wai bawo shi yana cewa baki rijiya ba wajen wasan yaro ba batun kisa a kashe mumini ko cutar da shi baya halatta babban abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake fushi da shi cin mutuncin mumin ko zaginsa ko ɗebe masa dukiyarsa ko ha'intarsa ko muzanta shi ko tozarta shi duka waɗannan ababe Allah subhanahu wata'ala yana fushi da su ina kuma ga a kashe shi bisa zalunci Allah ya mana fushi to wannan aya da ke gaba mana yace wa bayyana ta'ala fi ma yati anna man nasaqa bi kalimatil islam yuqmalu alayhi Allah madaukaki ya bayyana cikin ayoyin da ayat da ke tafi cewa duk wanda ya furuci da kalma ta musulunci to sai a dauke shi a haka sai dai in aka si kuma ya nuna amma duk wanda ya bayyana kalmar musulunci dauke shi a musulunci wala yajuzu li ahadin an yarudda islamahu babu wanda zai tunkuɗe musuluncin sai ce shi kafiri ne shi ba musulmi bane in da wuce ya kalmata shahada baya halatta kuma ka kafirtar da shi illa bi dalilin shar'i sai dai dalilin shari'a in shi ne warware musulunci yace ya bar musulunci ko ya aiwatar da wani abu wanda hukuncin sa radda ne kuma aka gaya masa aka bashi tuba zuwa kwana uku yake tuba yawan zu a kayan wannan abun to anan ne hukuncin kafirci yake hawa kansa amma duk wanda ya ambaci kalmar musulunci ɗauke shi musulmi قال تعالى ما ne ce لأن الحكم بالظاهر domin hukunci ana yin sa ne da abin da ya bayyana wa yutrakul batin lillahi abin da ya koyi kuma ana barin sa ga Allah qala ta'ala Allah madaukaki yace
يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا
الله تعالى يجي يا أيها الذين آمنوا يا كون دسنك إيمان إذا ضربتم في الأرض سافرتم أي الضرب في الأرض أنا نفي تفيا كنا السفر إيه wato tafiya akan ban kasa shine ad-darbu fil ardi ya ayyuhal ladina amanu ya kuwa da sun kai imani idza darabtum idan kun yi tafiya ai safartum lil jihadi kuka fita domin yin jihadi fi sabilillahi domin ɗaukaka addinin Allah to Allah ya ce fata bayyana lalle ku nemi tabbaci a kayan al'amura eh fata bayyana ku nemi tabbaci akan al'amura dangane da waɗanda kuke haduwa da su akan hanya kar ku musu hukuncin kafirci kai in sun bayyana muku musulunci ku amshi musuluncinsu wala taqulu liman alqa ilaykum assalama kada ku kuskura ku ambata ma wanda ya jefa muku sallama a wata kira ana cewa man alqa ilaykum assalama bukhari na cewa da as-silmu was-salmu was-salamu wahidun duka ɗaya ne ma'anar su da bi alfin wa duniha imma a ce salam ko a ce assalam ai at-tahiyya gaisuwa ta musulunci wato ko da kuna tafiya ne sai mu ce ci assalamu alaikum wa rahmatullah ko da kasar kafirai ne ku ce wa alaikum assalam wa rahmatullah ku dauke shi musulmi sai dai in ya bayyana akas awul in qiyad bi qawli shahada ko kuma ma ya jayi zuwa gare ku har ku ji kalmar shahada la ilaha illallah allati hiya awwalukum allati hiya amaratun ala al-islam wanda ita ce alama da take nuna musuluntar mutum to kada fa ga wanda ya jefa muku irin wannan sallama da aminci kar ku ce masa lafta mu'mina kai ba mu'mini bane wa inna ma qulta hadha taqiyatan li nafsika wa malik ka fa haka ne dan kiyaye dukiyarka da kiyaye ranka an ce wannan aya ta sauka dangane da waɗansu mutane ne cikin musulmi kamar da ya tabbata a cikin hadisin da imamu bukhari da muslim suka rawaito cewa waɗansu daga cikin musulmi sun fita za su kai hari irin zarat da annabi yake turawa yan tsirari su fita haka kaiwa hari a wata ƙabila ko makamacin irin wannan wanda ake yaƙi da su to sai suka haɗu da wani mutum a farfajiyar inda za su kai harin yana kora waɗansu 'yan tumakansa aka ce hunaima aka kawo shi da da tasgiru ‘yan tumakai shi da ya hango su daga nesa ya fahimci mayaka ne sai ya ci assalamu alaikum ya musallama su kuma da suka ji haka da suka zo ba su kyale shi ba su kashe shi tun da yana farfajiyar inda za su kai hari suka kora waɗannan ‘yan dabbobin nasa to shi lokacin da suka zo wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama wannan aya kuma ta sauka Allah madaukaki yayi kashe da akan haka har ma aka ce annabi ya lissafa diyar wannan mutumin ya aika yasa wasu sahabban suka je garin su aka biya wannan diya kuma ya kashe ji sosai ga waɗanda suka aikata wannan aiki to shine Allah ta'ala ya ce wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina kar ku gaya ma kar ku gaya ma wanda ya jefa muku sallama ta musulunci ku ce masa kai ba musulmi bane tabtaguna arabal hayatin duniya kuna neman dan wani tamanni na duniya wannan yan guneman din kenan har ila hadisi ya inganta cikin bukhari daga Anas dan Malik a wata riwaya daga Usama ibn Zaid kansa Usama ibn Zaid yake bada labari yace sun fice yaki da annabi ya tura su akwai wani mutum daga cikin kafirai da ya dinga yin barna a musulmi duk inda ya juya sai ya barna sai ya yi barna a rundunar musulmi jarumi ne usamatu bin zaidin yace fa tahammaltu alaihi ana wa rajul min al amsar ni da wani mutumin madina sai muka dauki akan wannan mutum muka bi shi da yaga cewa mun yi konarin din sa zamu halaka shi sai ya gudu ba mu bashi ba muka bi shi da dawakai sai da muka cimmar a lokacin da yaga mun cin masa sai ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah ya kalmar shahada ya ce sai wannan mutumin madina sai ya juya da abin hawansa ya ce ni kuma sai ya sa mashi na sai na soke shi kashe shi da muka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na ambatawa annabi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله annabi ya ce ya dinga gaya masa haka ya usama yanzu ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah usama ya ce wallahi sai da na yi burin ina ma ni ban shiga musulunci ba tun da sai a rana ma'ana yana ga cewa kamar musuluncinsa da ya ta yi a baya wannan aikin nasa ya rushe masa saboda zargar da annabi yake masa mun san matsayin usama kuma wajen annabi masoyin annabi ne dan gidan annabi ne a gidan annabi aka haife shi ya tashi a nan dan gidan zaid ibn harisa ne wanda da annabi tamanninsa ake ce shi zaid ibn muhammad ake ce da shi hibbun nabi ibn hibbin nabi abin kaunar annabi dan abin kaunar annabi annabi na san wannan yara matashi ne lokacin da annabi ya rasu ma yana shekara 20 Usama ibn Zayd to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa kashe ni a wata ruwayan yace yayin da yaji annabi na fadan haka sai yace ya rasulullah innahu qalaha tuqiyatan ya manzon Allah ya fade ta ne kawai ne dan a fahimta ta dan ya kara kansa ba dan Allah ya kalma shahadan ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai yace awala shaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla me hana ka to a lokacin ka tsaga kirjinsa ka bude zuciyarsa ka ga da gaske fada ko ba da gaske ba kafin ka kashe shi abu ne wanda zai yi mustahili ne ba wanda ya san me ke zuciya sai Allah ko ka tsaga ta ka bude ta ba za ka san me ta kunsa ba ma'ana tunda baka iya sanin sirrinsa baka bar sirrin ga ubangiji kai kai aiki da zahiri in mutum ya ce musulmi ne shi ya kalma shahada ya zo a matsayin musulmi yi mu'amala da shi a matsayin musulmi sai dai in ya aikata wani abu wanda ya warware musuluncinsa waruya anna nafaran min as-sahabati marhu bi rajulin min bani sulaym an rawaito cewa wani mutum wato wasu yan jama'a daga cikin sahaba sun shuɗe ga wani mutum daga cikin banu sulaym a lokacin za su kai hadu wa huwa yasuqu ganama yana kore wasu ‘yan tumakansa fa sallama alaihim ya musu sallama fa ƙalu suka ce ma sallama alaina illa taqiyya bai mana sallama ba sai dan kare kansa kawai fa qataluhu sai suka kashe shi wasu taqu ghanama sai suka kora dabbobin nasa to shine Allah ta'ala ya hani akan haka tabtaguna ardal hayatid dunya kuna neman dan wani amfanin duniya wa mata'aha min al-ghanima da dan tamanninta na ganima to ku sani fa inda Allah maganimu kathira ganima mai yawa fa tana wajen Allah ganimar da za ku samu na lada mai gwadi ai shi kun ku dan abin da za ku samu ballantan har ku irin wannan ka tobara kada ku aikata wannan aya har ido akwai wani hukunci koyayye da malamai suka fita a karkashin sa nan da aka ce wala taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya sai ya nuna ashe ya halatta idan ka je ka yaƙi farfajiyan kafirai wanda ka gamu da shi ka kashe mun fahimta shi ne makumul aya nan an hana ka wanda ya maka sallama ya nuna amaratul islam kada ka kashe shi to wanda bai nuna maka amaratul islam ba ya halatta a kashe shi tun da dama yaƙi aka je wajen Allah sa an fahimci aya to Allah ya ce fa inda Allah maganimu kathira tughnikum an qatl mithlihi limalihi wanda za ta wadatar da ku akan kashe irin wannan da dan dukiyarsa kazalika kuntum min qabl sai Allah ya koranta musu ku sani fa ku din ma a baya da haka kuke kazalika kuntum min qabl kuma fa da haka kuke mana yace tu'samu dima'ukum kuma sai aka tsare muku jinnunku wa amwalukum da dukiyoyinku bi mujarradi qawlikum shahada saboda kalmar shahada kawai da kuka faɗa shi yasa kuka samu kariya da kafin ku musulunta kuma ya karku ake yi annabi yana ya karku yanzu da kuka kalmar shahada kuma sai ya zama me sai ya zama to an tsara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in hum fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqiha an umarce ni na yaƙi mutane har sai lokacin da suka ce sun shaida ba abin bautawa cancanta sai Allah sun kalmar shahada daga sun yi wannan to sun samu isma sun samu kariya ba za a yaƙe su ba ba za a taɓa dukiyarsu ba sai dai da haƙƙin musulunci kamar can da muka ji wanda ya kisa a kashe shi to an kashe shi a bisa haƙƙi ne wanda ya ci dukiyar wani a biya kwato dukiyarsa a biya wani kudin wanda ya ci wanda yake da dukiya bai biya bai ba da zakka ba shekara ta yi sa'i ya je wajensa ya lissafa dukiyarsa kawai ya kora kafin haka ake yi in ana daular musulunci ba a account statement na account ɗinku kawai za a dinga karɓa in ma ka ɓoye ka ke gaya wa mutane to statement na account kawai za a gwamnati za ta karɓa shikenan wizaratu shu'unin zakka kawai sai ta lissafa ta lissafa sai ce to a fitar da kaza shine kawai da yardar ka ba yardar ka ba dama karba za a yi ba a neman yardar abin nan wai sai kai consenting a kawai karba khudh min amwalihim sadaqa haka aka ce to wannan shi ne dai yana daga cikin illa bi haqqiha to Allah ta'ala ya ce kazalika kuntum min qablu kuma fada haka kuke sa'id ibn jubair rahimahullahu daga cikin tabi'ai yake cewa ai kazalika kuntum min qablu ai tastakhfuna imanakum kama stakhfa hadha ra'id imanihi ai Allah yana goranta muku da kuma haka kuke koye imaninku kamar yadda makiyayin ne koye imaninsa nawa ne a cikin makka nawa ne a garuruwansu daɗin suka musulunta saboda tsoron za a zalunce su ba su bayyana imanin nasu ba amma in sun haɗu da ‘yan uwansu musulmi suna bayyana musu ko ba haka ba ai an yi haka da yawa a makka to sai Allah ya ce kuma faɗa haka kuke daɗin kuma ba wanda ya san ku musulman ne sai ‘yan uwanku musulmi sai kuma Allah amma sauran jama'a ba su sani ba har ma wasu daga cikin musulman ba su san kun musulunta ba don ba ku bayyana ba kuna tsoron faɗa to shi ne Allah ya ce ka zalika kuntum min qablu kuma faɗa haka kuke famanna Allahu alaikum Allah ya ni'ima akan ku bil istishhar bil iman wal istiqama kuka bayyanar da imanin ku kuka shahara da shi kuma kuka samu daidaito a kayan addinin Allah fatabayyanu don haka ku nemi bayani a gaba kun kuka yi wa mutum hukunci na kafirci ba tare da kun tabbatar ba a wata kira ana karanta ta da samun fatasabbatu fil mawdu'aini ko ولا تقولوا لمن ألقى إليكم أمينين يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا لما كشف عند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا كن يوم سيباك واتوك سامو تبت أي أن تقتلوا مؤمنا دنك دكو كشي ولدك مؤمني وافعلوا بالداخل في الإسلام وأيكتا قوان ديكي تكي مسلنتي كما فعل بكم kamar yadda aka aikata game da ku inna allaha kana bima ta'maluna khabira lalle Allah ta'ala ya kasance game da abin da kuke aikatawa mai bada labari ne bada labarin kuma wanda yake nake diddiga wanda kuma za a yi hukunci a kai shine khabir fa yujazikum bihi Allah ta'ala zai muku sakamako da shi wa yuhibbul adala Allah yana son masu tsaida adalci wa yakrahu zulma Allah ya ki a zalunci ko a karkashin musulunci ne Allah baya so a zalunci ku duba annabi sallallahu alaihi wasallama ya aiki mu'az dan jabal shi manzon Allah ne yana yin hukunci ne da dokar Allah kuma shine wakilin Allah a ban kasa wajen isar da sakon Allah sai ya kira mu'az dan jabal ya wakilta shi mu'az dan jabal zan baka aiki ka zama wakili na a madadina zaka wanzar kenan ko ka tafi kasan Yaman mutane ne waɗanda suke ahalar kitab amma kai shirin idan za ka je wajen hujjatacce ne da su kama su wa'azi wala Allah za su musulunta idan ka je ka kira su zuwa ga musulunci ka gaya musu kalmar shahada in sun karɓa ka koya musu sallah in sun saba da ita ka nuna musu أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم Allah ya wajabta musu yi wata sadaka da za a dinga karɓa shekara-shekara daga wajen mawadata a mayar da ita kuma ga waɗanda ba su shi kaga hikimar ko ba wai za a karɓa ne don a amfani a a karɓa za a yi a wajen mawadata sai a maida waɗanda ba su da shi kaga nan a samu balance ne a cikin rayuwar al'umma to amma duk da cewa wakilci zai yi na manzan Allah kuma hukuncin Allah zai je aiwatar kuma dan neman lada a wajen Allah amma annabi sai masa kashe ji yace wattaqi kara'imal amwal ka kiyayi dukiya mai daraja in ka zo karban zakkar dabbobi wattaki da'awatal mazlum ka kiyayi addu'ar wanda zaka zalunta wajen karban zakka hatta zakkar da zaka karba ba kai zaka ci ba zaka ba ma talakawa ne to kar ka dauki dukiya mai daraja wanda take idanun mai mai dabbobi duk mai dabbobi yana son wadansu dabbobi guda nau'i uku kage yana son kalkalbi wanda ke mai yawan barbara yana son hamula wadda take mai yawan daukan ciki mai saurin haihuwa sannan kuma yana son wacce take mai yawan nono duk mai garke yana son waɗannan suna da daraja a wajensa to suna daga cikin kara'imul amwal duk da cewa aikin Allah kake yi karka ɗauki irin wannan an hana haramun ne ga sa iya ɗauki irin wannan kuma waye ce zai ba wa talakawa saboda ka cutar da shi kuma karka ɗauki ramammiya don karka cutar da su ma talakawa ka duba a wajen wanzar da aikin Allah a madadinsa na wakilin manzan Allah amma annabi yake masa kashe ji ka kiyayi addu'ar mai za wanda aka zalunta ka kiyayi lamarin zalunci kada kai zalunci fa inna da'awatal mazlumi laysa bainaha wa bainal lahi hijab domin addu'ar wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakaninta da Allah don kaga a kowane irin lamari hatta a wajen bautar Allah an hana ka da zalunci to ina kuma a zaluncin da aka yi shi wanda ba cikin bautar Allah ba ai kaga shine yafi yafi muni ma ko zalunci a cikin bautar Allah ma an ce Allah zai amsa kuma zai bukadi ballantana zaluncin da aka yi shi ba a cikin bautar Allah ba don haka mutane suke yi zalunci ta kowane irin nau'i ne kada a aiwatar ubangiji Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyayewa haƙoƙin juna Allah kuma ya gafarta mana kurakuranmu abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu Allah da wanda muke kuskure ko muna roƙon Allah ya fi mana an kallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salamun